in warware sai kuma in shiga aikin hajji to shi kenan daga wannan lokacin kin shiga cikin alfarma aikin hajji a cikin jirgin sama din nan ba damar ki yanke farce ko ki tsige wani gashin jikinki ba damar ki fesa turare ko a jikinki ko a makamantansu to sai ki ci gaba da talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata koki labbaik dhal ma'arij labbaik dhal fawadil labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik ya tabbata daga annabi cikin sunanin nasa'i da sahih muslim ana sauke ki a jidda ba abin da ya shafe ki da wata matsala sai ki shiga mota daga jidda zuwa makka kamar daga zaria ne zuwa kaduna sai ki shiga mota yanzu yanzu nan gata nan shu sai a kai kin so ki shiga ta talakawa gata nan gabjejiyar bus lafiyayya ce an ce ta talakawa talakawan saudiya sun fi masu kudin najeriya jin daɗi in kuma ke mai kuɗi ce kawai ga mota nan tasi sai ki ɗauta shata ki kwance ki a baya ke kaɗai wahada ki la sharika laki ki je a kai ki ka'aba ki ibada eh in kana da kuɗi ba matsala ba kana da kuɗi baka da matsala sai ki shiga kina zuwa ka'aba sai ki alwala sai ki tafi ka'aba sai ki tawafi ki kai tawafi ki je ki sallah raka'atai tawaf ki sha ruwan zamzam ki yi addu'a ki tinkari safa ki yi safa da marwa so bakwai kina gama wannan shi kenan kin gama umara cikin awa daya ya isa kin gama umra sai ki je sai ki ainihin mata suna wani kuskure sai su tsaya akan dutsen arafa za su dan yanke gashin su sai ki ga ana ganin gashin su wannan kuskure ne shari'ar musulunci bata ce sai lalle a nan ba an yi wurin aske haka na maza da mata shaguna da kin fita kofar safa sai ki shiga gashi da wurin aske maza ne ƙwaryen molo ne kake so kana son za a yi maka askin babu ne kwaskwas duk abin da kake so za su yi maka ke mace ce ke mace ba wani magana aski mace ba aski take ba dan almakashi ne zaki samu kawai sai ki dan kama gashin ki sai ki dan datsu kaɗan kamar kan yatsa haka kamar inci ɗaya dan kita haka sai ki datsa ba wai shi ma ba duka zaki datse an kika dan kama shi haka kawai sai ki shikenan kin gama umra mun gane wannan da kyau sai ki je duk abin da ya haramta gare ki da to zaki iya yi za ki iya yanke kumbaki za ki iya sa turare za ku iya kwance aure da mijinki duk harka in kuma Allah ya sa kin kwashi dan kacau kacau ɗinki kin je da shi maka sai ki fito kina kasa kina siyarwa kin je da dan bareran ki eh za ki ga Hausawa mu haddaddawa sai da naga wata tsohuwa na siyarwa ta kasa abinta nace hajiya daddawa nawa nawa eh eh ko da kitso mana kitso ai ba duka yake manne ya jikin kai ba ko ai zaki dan samu dan guntun gefe haka dan kit ko kuwa ai ba wai da yawa ake yankewa ba jama'a an gane wannan da kyau ko sai ki ci gaba da harkarki kasuwanci ne ba laifi bane ku saurara da Allah ba laifi bane dan kasuwanci ne zaki siye da sayarwanki ki je ki siyo a'a zaki zauna ne ki huta in aka ce yau takwas ga wata takwas ga wata na hajji wato watan babbar sallah ana kwana biyu saura babbar sallah kenan jajibarin arafa kenan to sai ki tafi tarwiya kenan ranar tarwiya to daga lokacin sai kuma daga gidan da kike sai ki wanka sai ki sake mai da kayan ki ita matar da take aikin hajji ko umra ba irin namiji ba ce mu maza dole sai ka cire sintir ka daura zani ka sanya ainihin mayafi amma ita mace kayan da ta saba sawa wanda take fita din nan su ne za ta yi amfani da su amma a nan annabi ya ce kar ta sake ta rufe fuskarta kar ta sake ta ainihin rufe hannayenta sai in ta tafi wurin da maza suke waka ce babu laifi sai ta saki lullubin fuskarta wanda ya rufe fuskarta niqabi kenan ko kuma ta ja gloves safannin hannu sai ta ainihin rufe waɗannan a takaice daga nan sai kuma ta je sai ta yi aikin hajji shikenan in aka ganta sai a ce hajjiya Allah ya karba Allah ya biya bukata to kun dai ji a takaice kenan wannan shi ake kira tamattu'i wato mutum ya umra da hajji to in kika yi wannan zaki ainihin yanka dabba dabban nan da zaki yanka gwargwadon abin da ya samu rago ne raƙumi ne guda ɗari ne guda dubu ne in kina da kuɗi ki da yawa mutanen mu ba su san wannan abu ibada bane kamar layya ce layya ba ane don cin nama bane ane ibada ce in kana da kuɗin layya ka je ka siyo rago kamar guda ɗari ka yanke shi in ka yanke duk makwabtan anguwarku sai ka ba su su ci kai ladan layyar kake so manzo Allah da ya tashi tafiya sai ya tafi da raƙumi ɗari matan shi ya tafi musu da shanu guda talatin yana zuwa kuma sai ga aliyu aliyu ibnu abi talib shi kuma ya gwamna ne na manzan Allah manzan Allah ya naɗa shi gwamna a Yaman shi kuma ya taho da ainihin raƙuma yau manzan Allah guzuri guda sittin duka manzan Allah ya haɗa su ya yanke su Aliyu yana zuwa sai ya samu matar shi Fatima ta taho daga Madina tare da babanta ta yi ado fes ta gwangwaje turare jikinta ta yi zamanta a ɗaki ya ce ke kina da hankali ana aikin hajji waye sa ki sai ta ce ubana ne ya sani duk duniya ba fatima ba ba wanda ya isa ya faɗi wannan maganar ba ka yi abu ka ce babana ya sani na addini a sai ka ce mun karanta Allah ya ce annabi ya ce amma ita ubanta ne annabi Muhammadu so da haka Aliyu ya tashi ya tafi wurin manzon Allah ya Rasulullahi na ga Fatima ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza yace ai ta gama umra ne ta warware dan haka tana da yancin ta yi komai amma kai wace harama ka dauko mai gida mai gida ya zo yana bambamin fada yace ni kam ina can Yaman sai na ce ya Allah niyyar didda annabinka ya dauka ni ma irin ta na dauka sahabbai su ne yan gani kashe ni manzo Allah duk abin da manzo Allah yake akai ko ko sun san shi ko ba san shi ba sun ce sun yarda ku duba dai wannan na kasar Yaman kama a ce mutum yana Sokoto wani kuma zai taho daga Abuja za su haɗu a Zaria sai wancan na Sokoto ya ce duk niyyar da wancan ya dauka ni ma na dau irin ta kawai saboda ya amince da shi to manzo Allah kawai ake wannan in ba haka ba lallai kai kasada Allah ya shiryar da mu sannan magana ta gaba wannan ta ce a ina sallah asuba karfe biyar da minti ashirin ta yi saboda ina kokwanton haka to karfe biyar da minti ashirin matukar alfijir ya fito matukar alfijir ya fito to ta yi to kun ga kafin in karasa amsa tambayan nan ina so in jawo hankali akan akwai wani kuskure galibi ba a koya mana ba mu san alfijir ba ba mu san shafa'i ba to kuma yana cikin sunnar salaf suna nuna wa mutane yadda alfijir yake da yadda ainihin wato shafa'i yake shi yasa a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani haka ya rinka ɗiban almajiran shi can asuba ta yi sai su je sai su hau kan dutse yana nuna musu kun ga wannan shine manzo Allah ya faɗa shafa'in ƙarya kenan shine zaka ga ya taso ayin alfijirin ƙarya farko farkon asuba sai ki ganshi ya to haka shar daga sama zuwa ƙasa sai ce to wannan na ƙarya kenan sai can sai su saurara sai bayan kamar minti talatin ko arba'in na gaskiyan ya fito sai kuma ya nuna musu shi kuma gashi ya gifta tsakanin gabas da yamma haka sai ce to kun ga wannan shine na gaskiya haka ake koya mutane abubuwa a aikace to mu yanzu wata ga alfijirin ya fito amma bata san shine alfijir ba to kun ga dole wannan sai dai a yadda da abin da yake rubuce cikin kalanda in masu kalanda sun ce karfe biyar da minti ashirin lokacin sallah asuba yayi to ke ma sai ki dauka haka in kuma sun ce bai bato don haka a ƙashin gaskiya saboda Allah karfe biyar da minti ashirin a wannan azumin da muke ciki lokacin sallah asuba yayi insha Allah na'am to ayan alfijir ya fito karfe biyar da kwata aikin ga daidai kenan ya fito biyar da kwata misali ya fita biyar da kwata kin yi sallah biyar da ashirin ai sallah ta yi ai abin da ake tsoro a ce zai fito biyar da ashirin ke kuma ki sallah biyar da kwata sallah ba ba amma interval dama ai sunna ne a samu interval a samu tazarar fitowa alfijir da ainihin wato abin nan sallah din saboda in alfijir ya fito ai za ki sallah ko raka'at alfajiri raka'at alfajiri nan ai akalla dai in dai ba sufa kike a cikin ta ba ta ci minti biyar ina fatan mun gane Allah ya shiryar da mu sannan wannan yace wannan tace dan Allah ina son amina addu'a saboda to wai tana son a taya ta addu'a saboda tana da wata bukata a wurin Allah Allah madaukakin sarki ya taimake ki akan bukatar ke biya miki mu ma Allah ya biya mana bukatun mu kuma ku rinka tashi da daddare ana addu'a jama'a jiya na gaya muku mafi yawancin mutane mafi yawancin mutane wallahi ba sa addu'a fa sai dai kawai ba abin da ya shafe ki matsala ta yi matsala ki je ki gaya wa kawu ki je ki gaya wa inna kowa ya kasa miki maganin matsala ke kuma kin zama nasullaha fa nasiyahum anfusahum kin manta da Allah Allah ya sa kin manta da kanki a'a in abu ya dame ki tashi can karshen dare minti biyar ya isa kin daga hannu kin gaya wa Allah abin da ya duk abin da ya dame ki faɗa wa Allah kawai bila dubban addu'a ki daga hannu ki kalli alƙibla ki yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ki gabatar da wasu ayyukan alheri khalas magana ta ƙare sai ki daga hannu Allah ka bani kuɗi Allah ka sa an fi kowa kudi an gwam ai a baki ne fi ba ai ba ku ji annabi annabin Allah Sulaimanu me yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab yace Allah ka bani mulkin da wani ba zai dace da shi ba ma wani ba zai ma iya samun shi sai ni yace Allah kai mai baiwa ne kuma Allah ya amsa mishi duk abin da kika roka Allah zai baki na gaya wa 'yan siyasa an kana son ka ci siyasa ka je kai kamfen kai kamfen kai kamfen to shikenan dawo kuma kai ta addu'a Allah ka sa an kada wani Allah ka sa ni zan ci Allah ka sa wane ya faɗi ni in ci i a to tunda dai mutum biyu ba za su ci ba ni na tsaya kansila kai ka tsaya kansila tsakani da Allah in na ce to Allah ka ba mai rabo sa'a a a Allah ka bani Allah ka sa wane ya faɗi Allah ka sa ni in ci ba haka kake so ba to faɗawa Allah wato mutane ba su gane sirrin addu'a ba Allah ba irin shugaban kasa bane kaje kana wani kwana kwana yanzu wani kwanaki ya je wurin wani gwamna an ce duk abin da kake so a duniya ka faɗa sai kawai sai ce wallahi ranka ya daɗe bashi ake yi na na gudu daga garin mu dubu arba'in da uku sai gwamna sai sai dan daga takarda kawai sai dan zaro ce to gashi nan a dubu hamsin nan kaje ka biya bashi kai kuma ka dan samu na ce bane yanzu yana faɗe na ce anyawa na kana da rabo ka duniyan nan da lahira ka je gaban kogi kana da dauɗa amma ka dawo kana ɗoyi haba malam kai da zaka ce ranka ya daɗe akwai muna da bukata wajen miliyan ɗari gwamna ya ce kai miliyan ɗari ce maka yawa bura baka hamsin aha ai duk sanda za ka roƙi Allah ka roƙa da babban masaki yana da abin da zai baka ɗaki ke so miji kike so me kike duk abin da kake so ka roƙa kun ga duk zuwa wurin bokayen nan da mata suke wallahi dan ba su san Allah bane mun gane wannan da kyau ba so kike mijin ke so ki ba tashi da daddare ki gani ba kin ga kina da saurayin ki yana son ki kina son kin ga yana son ya juye miki wallahi ba wurin boka zaki je a hada mishi mugun abu ya zo ya ci abu da baki shikenan ya juye duk inda zaki je yana rike da leban hijabin ki sai ce ai wannan baki nasara bagla menene nasara nasara ita ce ki tashi ki addu'a Allah ya ban miki shi yadda kuke Allah ya taimake mu wannan kuma ta ce tana tambaya game da mijin da ya saki matar shi saki biyu sai iddata ta cika za ta ainihin wato za ta iya yin aure in ta samu miji eh ya sake ta saki biyu a duk da cewa kuskure ne miji ya cewa matar shi ya sake ta saki biyu ko uku ko ɗari ko dubu duk saki ka ce ɗaya ya isa dan da ɗayan da uku ba dai so kake aure mutu ba sun ka ce ɗaya ya isa amma ka ce saki dubu dubu to ka zama sarkin mahaukata a saki ɗaya shi kenan to ya ce ya yi saki biyu kuma ke kin gama idda ya halatta ki je ki aurenki insha Allah to wannan ita ce tambayar ɗazu da na faɗa wadda ta ce ko ta ɗan rinka ɗiban kuɗi tana siyan ɗan leshi ɗan wagan bari ɗan jakad ɗan wane wane ne to na ce a'a dai kar zargi ya faru Allah ya kiyaye wannan kuma ta ce wasu sun ce babu kyau a sa hoto a ɗaki kuma mu ɗalibai da aka faɗa mana muka faɗa wa iyayenmu to domin ni na cire kalanda mai hoto a ɗakinmu sai mahaifiyata ta ce ai ba na fita sanin haka ban fita kun gani hausar ce mala a rinka koya muku hausar boko mai kyau kwarai da gaske ai ban fita sanin ainihin haka ba ba ne ta sani ta sa to to kun ga kenan kaulin bila amalin ke ta sani ta take sani to ta zama kamar misalin da Allah ya alqur'ani masalul ladzina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara misalin waɗanda ke da ilimi ba su aiki da ilimin su kamar jaki ne ɗauke da kayan littafi yanzu dan Allah jakin kika ɗora mai bulugul maram zai je jalsatul istiraha a masallacin su balle su da kai bai ma san abin da yake dauke da shi ba to duk mutumin da yake da karatu baya aiki da shi Allah ya misalai guda biyu da shi a Qur'ani ɗaya dai kin ji jaki aka ce jaki babu tsinanniyar dabba mara fasaha fa irin jaki duk duniya jaki ya fi kowa rashin kan gado in shekara talatin yake a hannunka kullum fa in ya tafi kiwo da yamma sai ka je ka kaɗo shi in ba haka ba ya tafi kenan shi bai da kan gado bai san gidansu ba shekara talatin a gidan nan aka haife shi in ya sa kai ya fita yawo in almoro to sai ka je ka nemo shi ku duba masu jakai kullum da yamma sai sun je sun kaɗo su saboda jaki wata irin tokar kwakwalwa yake da ita bai da fasaha jakin da ya jakin ne shi yasa duk masu zagi in suka tashi zagin ka sai su ce maka jaki da an ce jaki horse donkey a ce duk abin da suka tashi eh to haka kare sai aka siffanta mutumin daga karatu ba ilimi aka ce kamar kare ne famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas zalika masalul ladhina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun Allah ya ce malami ba aiki da ilimi kamar kare ne ku dubi kare in ka bi shi da gudu kuka kwashe haki zai yi in ma yana zaune a cikin katifa da fanka haki za ki ga yana yi ba haka kare yake ba wato ana nuna miki kare ashe ba wahala ce ke sa shi haki ba to haka wannan malami ashe wato gaba ɗaya ilimi bai ƙara mishi komai ba kenan ba zai shiru da ainihin shirya ilimi ba Allah ya kiyaye wannan kuma ta ce game da ainihin wato mata yara da suke secondary school 'yan mata kenan wato da ke secondary school amma ba sa sa hijab kuma da dingalallen siket sun yi sun yi iyayensu su canza musu amma sun ƙi to yanzu nan su ma yaran suna da laifi ba su da laifi iyayen sai su kokari su canza musu kuma iyayen ne ba a sauraron wa'azi ne wato abin ne muna shan wahala fa sai mu gama wa mata wa'azi shi mijin ba abin da ya shafe shi yana tsaye kamar kyaure ba abin da ya dame shi ai wa ƴaƴa wa'azi iyayen ba ruwansu to ke din kuma duk da suke din dangalalle ne sai ki dan rinka naki kokarin in kika tashi tafiya makarantar sai ki daura zani akan siket din sai ki kawo hijabin ki sai ki sa in kika je makaranta tunda makaranta ba ta san zani to kuma ya za a yi ke kin samu halin kunci sai ki kwance zanin sai ki cire hijab din sai ki shiga da skirt din kina nan ki ta karatun wata ran ke ce zaki zama madam wanci ki zama commissioner of education commissioner ilimi to daga ran nan sai ki ce duk ɗan matan da ke jihar nan suna ƙarƙashin mulki na ne don haka hijabi za a yi musu shimfiɗe sai dai in kafura ce za a bi haka al'amarin yake amma wani lokacin ɗalibai suna da zafin kai ne na ƙarya in ana ɗalibai ɗin nan ai ta neman bala'i da sunan addini in aka koma aka zama ofisa kuma shi kenan duniya ta mai fes yana da gida yana da mota yana da matar shi shikenan sai ki ga daina aiki da addini wannan mummunan kuskure ne kwarai da gaske Allah ya kiyaye haka al'amarin yake muna makaranta haka lokacin aka tirsasa mana sai mu rinka sa shirt to da muka tingire shi kenan dama an san dan barewa wani lokacin akwai taurin kai sai muka tingire sai mu sa dogon sai sa dogon riga sai in tafi ta rikici in ki cirewa to dai fara ce kuma farin uniform ana nan tafiya tai tafiya sai in daura rawani aka ce fa ba a yadda ba na ce to ba ana sa farar hula ba dole dai haka aka kyale ni sa hulata a yin sa rawani na in sa doguwar rigata haka rayuwa take amma in kika ga karfin imanin ki ba zai kai ba ko kuma za su kore ki ko za su casa ki to kake ce fatawa ta ce sai ki yadda suke so Allah ya gyara sauran wannan kuma tace don Allah tana neman a taya ta addu'a to muna taya ki addu'a Allah ya biya miki bukatun alherin ki sannan wannan tace to budurwa tana iya sa turare a jikinta ko a hijabinta idan za ta fita a'a ba za ta iya sa ba sai dai in bera ce bera ita ce 'yan kananan 'yan mata ko 'yan shekara uku shekara hudu 'yan carkonkon haka to wannan kam su ma in za a ladabi na tarbiyyar musulunci sai a ce kada a sa musu amma dai wadda duk ta balaga budurwa za tu hidirin ko al'awatik gandamemiya to waɗannan duk gaba ɗaya shari'ar musulunci ta haramta musu hukuncin su ɗaya da matan aure matan aure wannan ta ce game da ayar da Allah yake cewa maza muminai su rintsa idanuwansu a, daga kalle-kalle to kallon kaset ɗin films na hausa ko nigerian films ya hada a nan ya hada a nan na aikin san samarin da ake sa a nigerian film sai an samo kyawawa sima wanda ya iya aje hula a gaban goshi fari kyakkyawa su ake samowa in dai ba za a yi drama ce irin ta 'yan ƙauye irin su kwarai-kwarai a samu wani mummuna mai daƙilallen hanci kama an taka kwaɗo to in ba irin wannan ba amma dai gaskiya nigerian film samari suke samuwa kyawawa da 'yan mata kyawawa to wannan yana da ainihin haɗari domin ai kina kallon mazajen wasu ke kamar yadda shi ma namijin yana kallo yana kallon matan wasu ke kamar yadda ainihin in aka duba gaskiya saboda allah kalle-kallen kasusuwan nan suna da matukar hadari don suna mummunan lalata tarbiyya yana daga cikin aikin waɗannan freemasonics ɗin yau na daga cikin abin da zan yi lacca a tudun wada lacca akan freemasonics wato wasu mutane ne su da suka yi nazari sai suka ce sun so suke duniyan nan gaba ɗaya bala'i ya faru kawai su ba wai kiristoci ba ne ko yahuda su so suke waya za a yi bala'i kamar misali in suka zo nan muciya sai ga mutanen muciya lafiya sai ce wai ba a wani amai da guda a nan muciya ba a wani dan zazzabi dan wani ciwon kai haka aka ce a lafiya ake sai ce kai ina a zauna lafiya sai su tafi sai su je su shiryo da gwamnatin kasar ku sai zuwa ce za a yi muku allurar yan rani ko shan inna ko bakon dauro ko wane ne ta haka sai a zo sai a sako wasu cuta ta hanyar cutar yan rani da aka yi ta allurar cutar yan rani ta hanya aka aka aka sako cutar sida ko aids ko kanjamau a kasashen afirka to gaskiya gaskiya na gaya muku ni kaina wallahi da na ruɗi cewa allurar rigakafin nan babu wani hadari a kanta domin mun yi hira da wani likita da nake ga na amince da shi sai zama da nan matsa bincike akai sai na gane ashe su kansu likitocin ana dukunkune musu abin ne kamar tela ne ka rufo a tamfa a cikin wani leda ka zo ka bashi ka ce ɗinka mini sai buɗe ashe sai ga tsumma ne ba sabuwa a tamfa ba ce ya da daga baya kuma ya maka rikicin cewa shi ya kawo maka sabuwa ne a cikin sabuwar leda misali to su kansu likitocin sai na gane ashe kudin dinira ake ana ba su akwai wani malamin mu ban san ko ya rasu ba yanzu don dattijo ne kwarai da gaske ko san da ya karantar da mu mutumin kasar makka ne lokacin yana karantar da mu aqida sai ya zo mana da wannan darasi akan masoniya freemasonics ya ba mu littattafai ya kuma raba mana suna littattafai muka je muka siya lokacin abubuwa akwai sauki kuma ana samun littattafai din to gaskiya sai na ɗauko na fara nazarin waɗannan abubuwan to ko kun san sharrin da ya faru wato sharrin da ya faru mafi yawancin malamanmu da ke wa'azi a masallatan juma'a da limamanmu da malamai da ke wa'azi ba sa yawan siyan littattafai irin waɗannan suna gane menene duniya take ciki a yau mutum ya tsaya ahalarin shi da bulugul maram kenan sai dai fatiha Allah ya saka da ba zai da rinka siyan wasu pamphlets ƙananan littattafai yana nazari waɗanda ake rubuta ma da larabci hadarin freemasonics din nan ko kun san cewa sai bana ne yan Najeriya suka fara faɗaka akai amma mu tuntuni an yi mana darasi akai a cikin aƙida don yana daga cikin darussan da ake koyarwa akan ainihin wato al-ahzabul haddama al-mu'asira wato kungiyoyi masu hadari na ainihin wannan zamani to waɗannan ainihin irin sharrorin sai aka samu wani malami mutumin ƙasar america bature musulmi sai kaset sai tona asirinsu freemasonics masoniyawa to har audugan nan da aka zo ana rabawa 'yan mata suna ga suna cin ta banza to wallahi ba ta banza kuka ci ba akwai gubar da aka zuba a cikin wannan auduga duk wadda ta sa wannan guba ko ta tayan mata sanda ta aure ko ta tayan mata sanda za ta haihu ko ta tayan mata sanda ta tsufa ba wai guba ce su waɗanda ma naji suna ta haya haya haya a jakan magori jakan boka jakan wane ne duk shirme naji su ne don ba su gane tsantsa hadarin ba wai sai a ce wai dai an sa wai tana boston tana fashi a farji wannan fashi da za ta yi ai karamin hadari ne kuma ai ba kowace ce ta sa ta fashe ba amma a'a an shirya wata guba ne a cikin tittikar takardar da aka yi wannan takardar yadda in kika sa jinin haila da ke gangarowa da kika gani yana gangarowa daga cikin mahaifa ne to duk abin da ya shafi jini to kamar wutar lantarki ne yanzu wutar lantarki yadda wannan wayar take tahowa daga can magana ta afuwan take tafiya daga nan tana shiga to kuma za a iya turo wani abu daga can kuma ya dawo ta nan kamar fitsari in kika je kina fitsari a wurin da wani mai ciwon sanyi yayi an gane wannan da kyau ko wannan fitsari in kika je kika yi yayin da kike fitsari a wurin da wani mai ciwon sanyi yayi idan fitsarinki na sauka wannan kwayoyin cutar sai su rinka biyo fitsarinki kuma suna dawowa cikin jikinki shi yasa likitoci suke nuna hadarin kamar wuraren fitsari irin na masallatai da sauransu tunda kowa ke zuwa yayi sai suke cewa ko dai kullum ko kuma kowane lokaci aka yi fitsari an yi sallah azhar aje a wanke a sa magani ko kuma in ba haka ba to kai in ka zo za ka yi fitsarin kakka saki kai ta callarawa haka sai ka rinka kana yankewa rinka kana yankewa din dai dan da barbaru ne Allah ya kiyaye to wannan wannan kenan insha Allah sannan wannan ainihin wato ta ce wata mata ce ta ce yaya ake sa hijabi na hai menene ya'ya za su iya sa hijabi ne to abinda da nake fahimta na gane maganarta kamar 'yan mata ko ta taho wurin saurayinta za ta sa hijabi ne ko za ta sa gyale to kun ga abin da yake faruwa neman auren ne ba a yi yadda ya kamata idan da ana neman auren yadda ya kamata in ka zo taɗi wurin yarinya ai cikin gidansu za ka shigo tsaf sai ku samu wuri sai ku zauna babu laifi ta zo a siffar da za ka iya ganin ta ganin da zai ja ka aure ta haka annabi ya ce wa jabir jabir ya zo ya ce manzo Allah wallahi na ga wata bazawara ina so manzo Allah ya ce ka ganta ya ce a'a yace to ka je ka ganta kallon da har za ka kalli abubuwan da za su ja hankalinka to jabiru ya ce duk sanda ya je sai ta fito a kudin jini a'a ya kasa gane kan al'amarin nan ya ce sai ya saci jiki sai ya tafi anguwarsu daidai lokacin da bata san cewa zai zo ba sai makale a gindin wata bishiya haka ta saki jiki tana ta tsallanta ne tana ta harkarta ne tana ta wane ne sai ganta tsaf abin da yasa so ake ka auri matar da yake ka ga siffofin da za su ja hankalinka ba sai ranar budar kai a je a bude kai a gaba ba kan gado ba ina ba ta an gane gaskiya saboda Allah kuskure ne dan haka zaki iya fitowa cikin doguwar riga ki insha Allahu ta'ala in dan gyala ne sai ki dan yafa dan sama sama haka eh amma gaskiya in kika bangazo hijabi a a a to ai gaskiya fuska kadai zai gani to kuma hijabi gashi muna cewa a raya niqabi in kika sawo niqabi kuma kika sawo safa a to ai shi yadi yazo yadi ya sheda kawai a a sai ki dan sawo wani dan jakat ɗinki haka sai ki dan sawo gyale sai ki fito falo sai ku zauna sai a dan gaisa ko kuma da wani dan wuri haka shine sai ku zo sai ku zauna sai ku gaisa kun ga kasashen larabawa mutum yana son yarinya shikenan an yi mai izini eh to har gida zai rinka shigowa kawai ya zama kawai kamar dan gida in yazo kawai sai shigo wasa da dariya da yan yara kanana su kuma su je su zauna a falo kawo mishi shayi ne yar gahawa ne dan soyayyen kaji ne gawa wani ganyen ti ne da suke sha balarabe sai in yana ganin daraja ka zai kawo maka shi za ku gan shi dan kofi dan tsut sai ku ga an kawo sai kai kwat to mu bakaken bata an aka bamu sai kai ta cewa a gada maka tunda kai so kake a kawo maka kofi guda kana sha kana haki su ko sai a dan kawo maka dan kofi dan tsut haka sai yaro ya tsaya akan sai dan tsaya muku tsu sai a ce ha halabe ka ya halabe ka sai ka shanye to shi balarabe wannan dan tsutsin nan sai ya sha wajen su uku amma baka fata da yaka sai juye sai ya ce zai a ai bakin fata alhamdulillah ai gaskiya saboda Allah babu laifi yan mata za su iya bayyana a surar da ba ta saba ma shari'a ba ta zo wurin saurayinta amma ba wai ta fito irin wannan taɗi a menene ƙato da hoda ƙato da hoda a bakin titi ana taɗi ai kuma ba za ku sake ba kuma ba a je a samu wani lungu can ƙarshen duniya a'a ya zauna kawai ɗaki insha Allah a tattauna ya ta ce menene haramcin mata da mijinta hukuncin mata da mijinta baya nan sannan in zai tafi yana ce mata inda wato duk ta ga ya kamata ta je a taƙaice dai ma'anar tambaya kenan babu laifi kuma ai abin ma da ya kamata ke kasan kai mai tafiya ne ka bar gida ka daɗe kai kwana da kwanaki baka dawo ba ka ce mata duk sanda za ki fita ki bari sai na dawo ran da ba ta da lafiya ko ran da yaro ko yara ba lafiya ba akwai kunci a cikin wannan amma ke kuma sai ki tsaya ki nazari ba wani certificate aka baki ba ba wani testimony aka baki ba ba an baki wani tabbaci bane shikenan sai ki je ki ta yama didi ke kuma gidan suna ne gidan biki ne gida a'a tun da ya ce miki haka sai ke amfani da hankalin kanki wato kun ga halin dattaku fa ba sai dattijo ba ko kina budurwa ki bi halin kirki inda duk bai kamata ba sai ki ainihin kauce mishi wata mata ya tambaya makamance wannan barin haɗa amsa cewa mijin ya bata izinin za ta iya fita in bata samu ɗan aike ba to amma ga 'yan aike sai dai mashirmanta ne yara ƙanana ga su za su iya mata shirme a ce a siyo man gyaɗa ya je siyo kalkashi eh a karamin aikin shi ne dan kafin ya fita kofar gida ya manta ma me kika ce yana zuwa gaban mai karkashi sai mika mishi kuɗi kawai sai a bashi haka haka wani yaro ran ne yake gaya min wani ya zo yana ce mishi a bani kalkashi sai na ce a wani irin shigantaka ne haka ya same ka tela kuma ya ce a bani kalkashi ya ce tun ina karami ne a manumfashi sai aka aike ni in siyo man gyaɗa ni kuma kawai ina zuwa sai na same shi da kalkashin shi yana kashi sai na ce a bani kalkashi sai aka bani kalkashi ya ce ina zuwa gida sai baba ta ta kwada mini mari ya ce kai da nace man gyada ya ce to shi ne din da ya ganna sai ya ce a bani kalkashi eh wace ce take magana haka ne to ai lacce za mu takaita ta dama insha Allah to wannan kuma ta ce akwai laifi to haka ne insha Allah bari mu takaita din anan a za mu gayyato ku lacca bayan sallah insha Allah ta'ala sai ku yi kokari ku zo wannan littafi na zo da shi ne don nuna mata ya kamata su neme shi muna nan muna kokarin a fassara littafin da Hausa kwanaki na je ofishin ambassador na Saudi Arabia da ke Abuja na ce musu su bayar da littafin cikin jeren littafin da ake fassara da Hausa ana kawa Najeriya fatawal mar'a ajaba alaiha samahatu Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz فضيلة الشيخ محمد ابن صالح الأثيمين فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين سنن واللجنة الدائمة للإفتاء جمع وترتيب محمد المسند دار الوطن wato fatoyi ne da mata suke aikuwa irin waɗannan sai aka tattara manyan malaman saudi arabia bin baz ya rasu usaimin yana nan da rai abdullahi jibrin yana nan da rai da kuma zaunan ne da wamaman kwamitin fatawa sai suka ainihin haɗu suka haɗa ƙarfi a saurara suka haɗu shine sai aka haɗa wannan da aka yi waɗannan fatoyin sai aka samu wani malami mai suna muhammadul musnad shi kuma sai compilation sai tattara shi haka to wannan sai aka fassara shi kuma da turanci shi wannan ana sayar da shi ainihin riyal goma ne gashi nan ma haka suka sa a sa'ir asharata riyal saudi riyal goma riyal goma kamar naira talatin so goma naira nawa kenan dari da hamsin ko to eh dari uku ko to haka misali to wannan kuma shine fatawal mar'a islamic fatwa regarding women compiled by muhammad ibn abdul aziz al-musnad translated by jamaluddin zarabuzo darussalam publishers and publication this is for those of you that cannot understand Arabic language. It is about Q&A, answer questions and answer that regards a Muslim woman. So many sisters have been sending questions to the Islamic jurists in Saudi Arabia. So this book was compiled by Sheikh Muhammad Abdulaziz Al-Musnad and then translated by Jamaluddin into English. I hereby call the attention of those of you that cannot understand Arabic language that they should try and get a copy of this so that they may be guided in their religion wannan fassara shi ne na turanci shine bayanin da aka insha Allah to gaskiya abin da nake so in jawo hankalin mu akai shine kamar yadda nace mana a takaice zan yi don lokaci ya kure kuma muna son ainihin wato a dan shakata haka insha Allah ta'ala kada a cika kaiwa matuka don muna son ne a fitar da kasar guda hudu na audio kenan 90 kasar hudu za a fitar insha Allah ta'ala to kasar ne na video kasar din video dai gaskiya zai kai guda biyu gaskiya da'awa da muke muna kira mutane ne su dawo su bi alkur'ani da sunna annabi ingantacciya a bisa fahimta annabi da sahabban shi to wannan gaskiya muna kiran mutane kenan su iya karatun alkur'ani kun ga dole ne ku shiga makarantun da za a koya muku karatun alkur'ani kuma ku shiga makarantun da za a koya muku hadisi da ilimin hadisi da yadda ake fahimtar su sannan kuma duk aikin da za a yi na qur'ani da hadisi kar ki taba daukan cewa ke saboda kin yi karatu wai kin zama malama kin isa ki kawo fahimta ki a'a ki takaito akan fahimta annabi da sahabbai sannan abu na biyu muna ta kokarin sanar da musulmi addinin su na gaskiya akan a fadakar da mutane su gane addinin su to wannan aikin mata kuna da aiki mai girma tare da ku za ku kirayi mata yan uwanku zuwa ga addini akalla kira mafi karanci da nake cewa mata za su iya shi ne in ke baki da karatun da zaki iya wance wa'azi nisan da zaki zo wa'azi ki ce wance ki zo mu je mana to ke ma kin yi aiki ina fatan mun gane to ku rinka yin haka ba wai da fada ba a ce jaka ke ba za ki je wurin wa'azi ba da Allah dubanki ko ka ba baki iya a'a ba a wa mutum haka ana lallashin mutum ne ya fahimci abu sannan muna wa'azi muna nuna mutane babu kyau shirka hada Allah da wani ko zuwa wurin bokaye ko tsafi ko bori ko bokanci ko duba ko shiga kungiyoyin asiri duk waɗannan abubuwa ba daidai bane babu kyau muna wa'azi akan haka sannan muna ainihin wato nuna mutane ba daidai bane a aikata bid'a ba daidai bane a rinka aiki da hadisai waɗanda ba su inganta ba a sai a rinka samun ingantattun hadisai ana aiki da su kuma muna son duk wanda ya karatu ya tsaya ya auna karatun shi ya rinka raya tunani mai yanci na musulunci kai ya zama mutum ya yi karatu bayan ya kware ya zama malami kuma ya koma har yanzu dai ra'ayin wane yake bi a sai kokarin gane menene daidai in ya so wane in ya yi daidai alhamdulillahi in ya kuskure a yi mishi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wannan su ne manufofinmu ko da wani ya ce miki ai suna da wata manufa daban yace a manufarsu sun faɗa a bakinsu kuma haka muka gani a aikace kuma muna nan tare da suran da duk muka ga manufa ta saba za mu ainihin bayyana cewa manufa ta saba don haka ainihin sai mu rabu da su domin sabawa manufa ita take kawo rikici abin da ya kawo mutanen kungiyoyi da mutanen shi'a da ɗariƙu suka farfashe kenan saboda an saba ma ainihin manufar da ake akai Allah ya shiryar da mu wannan shine bayan wannan na ce zan muku bayanai akan shi'a gaskiya zan takaita bayanan nan kamar yadda na ce lokaci ya ƙure akwai lacca ta musamman wadda za mu kira ku bayan sallah insha Allah ta'ala za a yi sanarwa da izinin Allah Allah ya taimake mu akai amma abin da nake cewa shine gaskiya su shi'a din nan suna yaudaran mutane ne da cewa suna son mutanen gidan manzan Allah amma ai mu ma muna son mutanen gidan manzan Allah ko kuwa kun taba jin kun taba jin akwai wanda cikin mu ahlus sunna yake zagin mutan gidan annabi ko yake kin su muna sawa ƴaƴan mu sunan ƴaƴan annabi Fatima Ummu Kulthum Ruqayya muna da su Hassan su Husaini su wane ne babu dai wani musulmi da yake zagin matan annabi ko ƴaƴan shi ko jikokin shi to shi a zai zo ce wai su suna son mutan gidan annabi ne suna kaunar shi a to mu fa kun ga wannan yaudara ce gaskiya al'amarin ba haka bane shi a wasu mutane ne waɗanda wasu miyagun mutane ne lokacin da rikici ya barke bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallama yahudawa ne irin su abdullahi ibn saba al-yahudi ba yahude ne sai zo ya shiga cikin musulunci shikenan sai rinka ziga wasu su ce aliyu allah ne sayyidina ali Allah ne to sai suka ɗauka kun san mutane duk sanda aka zo ana jin ra'ayin su wani lokacin sai su shine har shi sayyidina ali yake cewa walan ma ra'aytul amra amran munakkara ajajtu nari wa da'awtu kambara yayin da naga al'amarin nasu yayi muni sai na kunna wuta ta na rinka kiran kambar almajiri na yana taya ina saka su ci aliyu ya ce ni ba Allah bane sai ƙarya kake Allah ne kai da ya kunna wuta yana saka su ciki sai suka ce ta tabbata dama ba wanda ke azaba da wuta sai Allah gaskiya ne kai Allah ne to kun ji daga haka rikicin ya faru wasu suka ce ai Aliyu ba ma shine ainihin ai manzon Allah ba shi ya kamata ba mala'ika Jibril kuskure saboda da Annabi da Aliyu dan wa da dan kani ne don haka sun yi kama da juna wai da Jibril ya zo zai isar da sako ga ainihin Annabi mala'in Aliyu sai ya kuskure saboda sun yi kama sai ya saukar da wahayi zuwa ga ainihin annabi Muhammad shikenan sai aka ce to dai a bar shi haka wannan gaskiya kuskure ne mummunan kuskure muguwar magana ce Allah ya kiyaye sannan yan shi'a suna zagin sahabban annabi duba wannan littafi da dan dariƙa ne mutumin daga baya ya dawo ya bar dariƙar Tijjaniya kuma sai ya shiga shi'a Muhammadu Tijjani As-Samawi shi ne yace sun mahtadaitu then I was guided da ya rubuta littafin da larabci sai kuma ya zo ya fassara shi ina nan da fassara shi ta turanci then I was guided wai yanzu kam ya shiri tun da ya zama dan shi'a wai ya gane sahabban annabi macuta ne kaza kaza kaza duk ya zazzage su